بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدي فلا تكونن من الجاهلين mutanen makka kafirai sun haɗa baki sun zo sun tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce masa in kai annabi ne kamar yadda kake cewa kai annabi ne ai annabawa yan uwanka suna da abun nunawa wanda zai zame musu mu'jiza daga Allah kamar sanda wajen annabi Musa kamar raya matattu wajen annabi Isa kamar taguwa wajen annabi Salihu da sauran waɗannan abubuwa in kai annabi ne ka nuna mana wani abu mana Allah yana ce musu a wani wuri awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim yanzu qur'anin nan da kake karantawa bai ishe su aya ba tare aka haife ku da su da kai a garin nan baka je makaranta ko ina baka kawo wannan littafi mai ban mamaki wannan kurun bai ishe su ba anan kuma yana cewa to da suka roƙa din Allah sai ya ga dama yake yin abin sa suka ce lalle annabi ya nuna musu Allah bai kawo balle annabi ya nuna sai ubangiji ya ga annabiransa ya ɓaci yake ba shi haƙuri cikin ayar da muka karanto jiya yana ba shi haƙuri kai haƙuri to nan yana ce masa wa in kana kabura alayka iraduhum idan dai iraduhum insu da kau da kai ga barin imani da kai da alqur'aninka da annabcinka yayi in wannan da suke maka yayi maka zafi yayi maka ya zame maka babban abu a zuciyarka har yana bata maka rai kafircinsu da ta'annutinsu da wannan irin tambayoyi da suke maka in ya bata maka da ya zama babban abu wajenka to sai ka yi haƙuri a wata aya yana cewa da Allah ka baki in nafsaka Allah ya kunu muminin in na shanu nazzil alaihim min as-sama'i ayatan fa zallata anaqum la khadiin kawai za ka kashe kanka idan bakin ciki sun ki su musulunta sun ki yin imani ai ka riga ka sani komai da izini na Allah yana gaya masa yana ba shi haƙuri in kana kabra alika iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi to yaya ka iya zaka tona rami ne ka samu ni ko zuzzubo ka shiga ka fada ka rabu da mutanen makka aw sullaman fis samai ko ko zaka samu wata matakala ne ka hau ka bar mutanen ka ka bar mutanen makka ka tafi sama ya zaka kai sai ka yi kuri ya rasulullahi fa in an tabtaghiya nafaqan fil ardi zaka shiga wani ko zuzzubo ne a cikin kasa aw sullaman fis samai ko ko zaka hau matakala ne ka tafi sama ka bar su kai hakuri ya rasulullahi fatatihum bi aya balle ka zo musu da abin da suke nema na wannan mu'jiza da suke nema walau sha Allahu la jama'ahum alal hudi kai hakuri Allah yana ce da na ga dama ai da na ba su imani na hada su duk gabaki daya na riga na gaya maka walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya ga dama da dukkan mutanen duniya babu kafiri ko guda ɗaya da sai da musulmi kai hakuri ya rasulullahi fala takunanna minal jahilin walau sha Allah da jama'ahum alal hudi wala takunanna minal jahilin tunda yake ka riga ka san haka kai hakuri ba za ka zama kamar waɗanda ba sani ba إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون kai haƙuri ya rasulallah ai wanda in ka kira shi ya amsa sai mai rai sai mai kunne su kafin na riga na gaya maka sun mumbukumun umyun su makafi ne su baibaye ne su kurame ne innama yastajibu allazina yasma'un wanda yake da kunnen ji shine wanda in an kira shi zai amsa na gaya maka innaka la tusmi'ul mauti wa la tusmi'u summa du'a idza walla mudbirin ai ba za ka iya jadda wanda ya mutu ba kafiri matacce ne kuma kafiri kurma ne ko yana da rai in an kaddara yana da rai irin na dabbobi to ba shi da kunnin ji irin na mutane in an kaddara kuma mutum ne amma ya riga ya mutu da ya zama dabba wala takunu min jahilin إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يؤثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون wanda yake da kunnen ji shine wanda in an kira shi zai ji wal mauti yab'athuhumullah ko kuma waɗanda wanda ya mutu ko waɗanda suka mutu sai dai ran da Allah ya tashe su ne wanda in ya kira su za su amsa amma ba yau da suka mutu ba idan dai mutum ya mutu ya zama gawa ka zo kana kiransa ba dai ya amsa maka ba to ai kafirai matattu ne aw man kana mayyitan fa ayyanahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nas kaw masalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha ai ba su da rai irin na amsawa wato shi ainihin mutum yana da rai irin na dabba idan an ce wannan rai to wannan jiki bai da amfani sai ya rube ya zama ya yi tsutsa ya yi ya in an ce wannan rai inda yake cikin wannan jiki amma rai irin na dabba to wancan rai irin na dabba akwai wani rai na ɗan adam wanda za a soka cikin rai na dabba ɗin wannan rai na dabba na motsi na dabban nan na motsi wanda shi za a gane mutum yana da rai to shine in an cire shi sai wannan jikin ya zama gawa ya ruɓe ya lalace amma matuƙar yana jikin mutum to mutum ana ce masa mutum to wannan rai irin na dabba in ba a cusa masa rai irin na mutane ba to dabba ne saboda haka ake wannan rai din ake kiransa hankali hankali rai na mutane shine ake kiransa hankali to in an sa masa wannan rai to sai ya zama mutum mai hankali amma in an ce wannan hankali irin na rai din sai ga mutum yana yawo a kasuwa tsirara yana tara kayayyaki waye wannan ce mahaukaci ne a'a ai iyakan iyakan ransa kenan irin na dabbobi aka bashi dabba in tai tsireci ta damu ne in tai barbara ga mutane ta damu ne in tai kashe ga mutane ta damu ne to saboda iyakan rai din kenan to sai an sawo hankali shine rai irin na dan adam a cusa a jikin rai na dabba din to sai ya zama mutum dan adam to yana jin kunya irin na mutane to sai ya sake zama musulmi kuma a cusa masa rai irin na musulmi a cikin wannan rai din na dan adam ubangiji na cewa auhaina ilaika ruhan min amrina wa kaza auhaina ilaika ruhan min amrina wannan abin da kake karanta wani rai ne daga gare mu in Allah ya cusa wannan rai din cikin rai na dan adam to sai mutum ya zama dabba mai motsi dabba mai hankali to mutum kenan dabba mai imani to mutum musulmi kenan in an cusa wannan rai din auhaina ilaika ruhan min amrina wato ga ga ruhi na dabba wanda in an cire zai zama gawa ya rube ga ruhi na mutum wanda yake zai ba shi hankali ya shiga mutane ko da ba musulmi bane za ga mutane na a komai da komai da shi sai an tashi bautawa Allah kaga ya waru hankali ran bai samu wannan rai na na wahayi ba to daga wannan to rai wannan din shine zai ci gaba da karfi shi wannan rai din na na imani din to gurgudun karfin sa gurgudun karfin imanin mutum yana da ido yana da kunne shi ma yana da hankalinsa yana da iliminsa to da abubuwan da ya fi na rayukan musulmi daga nan yake fin mutane saboda haka Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane ko kana ganin su suna motsi ai ba mutane bane dabbobi ne ai dangane da mutane matattu ne a wani wuri ce inhum illa kalan am dangane da mutane ai matattu ne ka kira matacce ya ji maka yanzu in ka kira dabba ka gaya mata abin da za ta maka za ta ji ta yi ne ba ta iya ba إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله فسر بيو والموت يبعثهم الله sai dai matattu in Allah ya tashe su kuma ku kafiran maka dole ku Allah zai tada matattu din yab'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un kuma za su dawo zuwa ga Allah وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية walakin aktharahum la ya'lamun bayan sun zo sun taru sun ce masa ya nuna musu mu'jiza din Allah bai saukar ba ya ba shi hakuri din sun bi sun bi shi dai suna damunsa suna gaya wa junansu laula nuzila dai ayatu min rabbi da annabi ne na gaskiya ai mun nemi ya nuna mana mu'jiza irin na annabawa me yasa ba a saukar masa an nuna mana ba da alqur'ani a gaban ku ana karantawa laula nuzila dai ayatu min rabbi qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya gaya musu Allah wanda ya aiko ka yana da ikon ya nuna musu mu'jizar bai ga dama bane ai ga in shiga qur'amari ya keta wata an nuna muku ga qur'ani a hannunku wannan bai ishe ku aya ba ulin Allah qadirun ala an yunzila aya kace musu Allah yana da iko ya saukar da mu'jizar ya nuna musu walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai yawancin su su ba su da ilimi ne jahilai ne shi yasa ko Allah ya saukar da ayar ba za su gane ba ga babbar aya alqur'ani a gaban su وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أتان أتكن سورة الشعراء لو كتن الله يكيشي ما ستو كشكن كذاكي وإن سنك مسلون تنسيك كشكن كدنبك إنتك لعلك باقي نفسك الله يكون مؤمنين إن شاء نزل من السماء آية فزلت أناقهم لا خاضعين وما أتي من ذكر من الرحمن مرد كانوا فقد كذبوا وسيأتيهم أنباء ما كانوا يسأل أولم يروا إلى الأرض in suna neman aya abin mamaki su dubi ƙasa mana ƙasar nan Allah ne ya shimfiɗa ta yi kaza kaza da ita to nan kuma zai zai ce masa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa ummun masalukum duk abin da suka sa ido suka gani ko a sama ko a ƙasa ya ike su aya daga Allah abin yake Allah kuma shi ya aiko ka wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba wanda take ƙasa ko a cikin ruwa ko a cikin kogo ko a ƙasa din wala irin ba wani tsuntsu da yake tashi a sama ko babban tsuntsu ko karamin tsuntsu ko kowane irin abin da yake tashi dai bijana haihi mai tashi da fukafikinsa kowanne ne dai illa umuna misalukum dukkan su ma jama'a ne irin ku kamar yadda muka ce huwa allazi khalaqakum min tinin summa qadi ajala wa ajalun musamman indahu kamar yadda muka halicce ku da tabo muka sanya muku ajalin ku ya zama komai naku akan mu ne muke muku komai to ku duba a bayan ƙasa ku duba a sama kudin zuru ma za fi samawatar ko ina kuka duba zai nuna muku akwai Allah Allah gaskiya ne shine ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama komi kuka gani da abin da kuka gani ba duk gaba ke da illa umamun amsalukum summa al summa al'umma ne irin ku wa in min ummatin illa khala fiha nazir suma kuma suna da masu musu wa'azi قالت نملة يا أيها النملة خذوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لوكacin da tururuwa ta hango annabi Sulaimanu ya danno sai ta gaya wa jama'an tururuwa kowa ya shiga gida kowa ya shiga in kun sake Sulaiman zai zo ya tattaka ku halaka ku ashe wa in min ummatin illa khala fiha nazir dukkan halitta Allah yakan aiko musu masu gargadi a cikin su ba su da takalifi ba wanda yake taklifi sai mu sai mu da aljannu mu ne kawai aka ce mu yi kaza mu bar kaza in mun yi alheri za a ba mu alheri in mun yi sharri a'udhu billahi za a hada mu da sharri a'udhu billahi to amma su sauran abubuwa duka su ma haka suke cikin ikon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kullu shay'in ya'lamu anni rasulullah illa usatal jinni wa usata bani adam komi da komai ya san ni ya san ni manzon Allah ne sai dai kafirin mutum da kafirin aljanna to duk gaba ki da illa umma misalukum ma farratna fil kitabi shay komi da komai al'umma ne irinku ma'ana al'umma irinku malamai sun sha yin magana a cikin wannan wai in kaga tururuwa to in kaga sun gera in nan suna tafiya to aikin soja kenan irin na dabbobi sun fi kowa iya aiki iya yaƙi kamar yadda sojoji suka san dabarun yaƙi wato gwano haka ya san dabarar yaƙi in kaga attajirai masu tattalin dukiya to ka dubi wannan tururuwa yadda take jidon kaya tana kawowa tana ɓoyewa a cikin gidanta in ka dubi mutane masu son ado to ka dubi tsuntsunan da ake kiransa ɗawus irin su ne in ka ga mutum mai mai mai mai rashin kunya to ka dubi irin su damusa in ka ga du- mutum jarumi sai ka dubi irin su zaki in ka ga mutum magini to ka dubi zuma yadda take iya gini amma ba ta iya rufi ba in ka ga mutum ya iya gini ya iya rufi ka dubi zirnako ga iya gini ga iya rufi komai dai a cikin dukkan dabbobin Allah kowanne an sa masa ah, akwai azzalimi akwai adali akwai mai tausayi akwai mara tausayi kowanne kowace halitta wato ita ma irin yadda aka sa mana halaye haka haka aka sa musu halaye su ma irin nasu ma farratna fil kitabi min shay ba abinda muka rage wanda baya cikin lauhul mahfuzu fassara na ɗaya kenan ba abinda muka rage wanda ba mu kawo cikin wannan alqur'ani ba ma farratna min fil kitabi min shay ba abinda muka rage muka yi sakacin kawo shi cikin alqur'ani nan komi mun kawo shi ba abinda ba cikin alqur'anin nan abin in ya zama addini in ka duba cikin alqur'ani baka gane ba sai a ce maka ma ataykumur rasulu fakhuzuhu duk annabi abin da ya bayar yace ayi ayi duk abin da yace a bari a bari to an an mai da kai cikin hadisi kenan za ka gano abin da ba gane ba idan ka duba cikin hadisi ba ka gano wani abu ba ka dawo wajen khulafa'u manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di abdu alaiha bin nawajiz yadda Allah ya ce ku bi ni ku bi sunnoni na to ku bi sunnonin khalifofi na in ka bi baka gane ba to zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulama warasatul anbiya'i malamai bagada annabawa ne in sun taru akan abu wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira ayin alqur'ani ta ce dukkan abinda mu'minai suka haɗu a kai to kada mutum ya waru a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajtami ummati ala dalala al'umma ta ba ta taruwa akan bata to kowane abu in na addini ne ta waɗannan hanyoyi za a bi ga nassin alqur'anin idan baka gano ciki ba ga inda alqur'ani ya rada annabi Muhammad ya je ya gaya maka abin da baka gane anan ba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna baka gane cikin hadisan manzon Allah ba manzon Allah ya nada halifofinsa ya nada malamai ka duba cikin maganganun halifofinsa da cikin maganganun malamai zaka gano abin da ake neman zaka gane- za za a same shi ha kuma idan abin na duniya ne kowane iri ne sai ka ji alqur'ani yana ce maka inna Allah ya murkumu an tu'addul amanati ila ahliha dukkan kowace amana akwai masananta a mai da ita in harka ta zama ta ta yaƙi ne to sojoji za a nema su suka san makamai waɗanda ake yaƙi da su idan na- yaƙin na sama ne sojojin sama in na ruwa ne sojojin ruwa in na ƙasa ne sojojin ƙasa idan sanin abubuwan da suke cikin ƙasa ne a nemi masu wannan ilimin in sanin yanayin sararin sama ne a nemi masu wannan ilimin in sanin kowane abu dai in an mai da shi wajen masu shi inna la ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha to za a gano yadda komai zai zauna daidai alqur'ani ya kawo komai ba abinda bai kawo a cikin sa ba har wata rana wani mutum yace wani kafiri yana sunansa mustaquf mustaquf sai ce ku littafin ku kun ce ba abin da ba shi to ku nuna min sunana a cikin alqur'ani sai aka ce wa tarakuka qa'iman gashi yana da- yana tsaye ko yana yana koyar da karatu malamin makaranta ne yana tsaye yana koyar da karatu sai yake da tambayi musulmi kun ce qur'anin ku ba abin da babu a ciki to ku nuna min sunana a ciki sai ce wa tarakuka qa'iman gashi an ga- an ga ku yana tsaye wa tarakuka qa'iman ga kuf yana tsaye yana karantarwa duk abin da wani yace to malamai kun ce ba abin da ba cikin alqur'ani wannan buhun shinkafa a gaya mini masa nawa ne yace ku duba min alqur'ani sai malam yace a kira min masu masa a kirawo don Allah irin masar da ake yi ta garin nan wannan buhu ah, kwano nawa ne a ciki aka tambayi masana suka ce kwano kaza ne ke kwano kaza zai mu- masa nawa irin masar da kika sani ta garin nan sai ta ce masa kaza ne ce to kaji amsa kace ai a qur'ani nace maka yace ah, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna alqur'ani ce abinda baka sani ba dukkanin masanin sa ka tambaye shi ni ban san masa ba Allah ya ce in nemi masana masana masa na tambaye su to ko menene ba abin da ba cikin wannan alqur'ani komi yana ciki fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun kowane irin abu yana ciki zai nuna maka inda zaka samu abin Ah, ma farradna fil kitabi shay thumma ila rabbihim yuhsharun sannan ko bayan nan a taro dukkan halitta ila rabbihim zuwa ga Allah ubangijinsu
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
ما فرنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا waɗannan kafirai masu ƙaryata alƙur'anin nan namu littafinmu da mu'jizar ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama summun wa bukumun mutane ne kana ganin su kamar suna da kunne to kurame ne ba sa jin gaskiya bukumun baibayi ne kana ganin su kamar suna magana amma ba sa faɗin gaskiya da suna faɗin gaskiya da su faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma suna yawo cikin duhu ba su san inda suka fito ba ba su san inda suke ba ba su san wa ya kawo su ba ba su san me ya kewaye su sama da ƙasa da ta ko ina ba ba su san inda za su ba su san ƙarshen lamari ba summun wa bukumun fi zulumat amma shi musulmi ya san inda ya fito daga Allah ya san inda ya zo duniya ya san wanda ya kawo shi Allah ya san dan me ya kawo shi don ibada ya san me ke kewaye da shi ayoyin Allah da halittar Allah ya san ina za shi lahira za shi ya san menene karshen tafiya in ya aikata aikin alheri aljanna inna labara lafi na'im in ya aikata sharri wuta in wa inna fujjar lafi jahim to shi kafiri bai san haka ba ina cikin duhu ne kai dabba summa bikum bis zulumat man yasha illahu yudlilhu sai dai Allah da ikonsa in Allah ya ga daman ɓadda mutum sai ya ɓadda shi wa man ya sha'i alu ala siratin mustaqim wanda Allah ya ga dama kuma sai ya ɗora shi bisa hanya madaidaiciya ya zama musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu da'iyan wa laysa li min al-hidayati shay wa bu'itha ash-shaytanu ghawiyan wa laysa lahu min al-ghawati shay Allah ya turo ni duniya don in kira mutane in shiryar da su amma shiryan na hannunsa Allah ya turo shaytan don don jarraba dai ya zai ɓadda mutane amma ɓatar wannan hannunsa dama in an yi magana an yi magana sai a dawo ta inda aka soma wa ma ta sha wani illa insha Allah komai a wurin Allah yake ko menene wa huwa al-qahir fawqa ibadi shine marin jayi mai aikata yadda ya ga dama wa mai sha wanda Allah ya ga dama ya sanya shi ya sanya shi ala siratin mustaqim kan hanya madaidaiciya قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين gaya wa kafiran makka da dukkan kafiran duniya ya rasulullah rata kuma ita kuma azabullah ku gaya mini mana ku din nan ku gaya mini ku bani labari rata in atekum azabullahi yanzu Allah ya saukar muku da wata azaba a wata kuma sa'atu baktatan ko ko tashin duniya ya zo yanzu nan a gairar la taduna za ku ambaci wani in ba Allah ba kowane mutum komi komi fajircinsa komi kafircinsa in wahala ta za ka ce ya ce Allah wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah bai ce wayyo dodo ina da dodo amma ba zai faɗi ba ba zai faɗi shi ba ko yana da dodo ba zai ce wayyo dodo wayyo dodo ba a wayyo Allah zai sai ya samu lafiya ya koma wajen dodonsa a ghairar Allah ta tsona in kuntum sadiqin za ku ambaci wani Allah in kuna da gaskiya cewa shi dodon nan shine ubangijinku shine mai kawo muku alheri shine mai kore muku sharri dan menene in wahala ta same ku ba ku ambaton dodo sai ku ambaci Allah ba ku ambaton wani Allah in kuntum sadiqin in maganan ku gaskiya ne ba Allah ne abun bautawa ba dodo ne abun bautawa dan menene in wahala ta same ku ba ku kiran sunan kowa sai Allah
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل بذاك أنبتي كوا بلوكة وهلا iyahu tad'un shi kadai saboda haka ne ma aka gabatar da lamiri mansubin nan maf'ulin nan don a nuna shi kadai kuke ambatawa in wahala ta zo bal iyahu tad'un ba shi tad'unahu ba shi kadai kuke ambato in wahala ta zo bal iyahu tad'un fa yaktu ma tad'una ilayhi in sha'a in kun ambace shi in ya ga dama sai ya yaye muku abinda kuka kira shi domin ya yaye din in ya ga dama fa yaktu ma tad'una ilayhi abinda kuke kiransa don ya zo ya yaye din in ya ga dama in kun kira shi sai ya yaye dodo kam ko kun kira shi ba zai yaye ba ba da iko saboda haka ma in kun gamu da wahala ba ku ambatonsa bal iyahu tad'un fa yakshifu ma tad'un ila insha wa tansawna ma tushrikun sai ku mance dukkan abubuwan da kuke hadawa Allah sai ku mance sunayen dodo sai Allah shi kadai in wahala ta zo
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون
لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يا رسول الله كيف قولي دعما أنا رجعنا جيا مكة haka na aiki manzanni suka sha irin wahala irin naka wa uzu hatta atihum nasruna wala mubaddil kalimatillah wa laqad jaaka min naba'il mursalin kai hakuri mun aiki manzanni kamun mu aiko ka fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra'i mun aiki manzanni sun musu wa'azi sun musu wa'azi sun kafirce sun iyadda fa akhadnahum sai muka kama su bil ba'sa'i da wahala wahala jarraba irin ta dukiya wadda ra'i da wahala da jarraba irin ta wahalar rashin lafiyar jiki wato abin da ya shafi jikin mutum ana kiransa darra abin da ya shafi shafi dukiya ana kiransa ba'sa amma duk gaba ɗaya ana iya kiran abin da ya shafi jiki ba'sa'u ana iya faɗin abin da ya shafi kuɗi ba'sa'u na karbi wazifa ku da riga tijani an shiga ba a fita fa yace mata dan shawa ta zama mata shirkun wa laqad arsalna ila umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء إلى أن لم يتضرعون حقيقة من من أيك من زني إلى أمم زواج الأمومي na riga na gaya maka dai ba mutane kaɗai ne al'ummomi ba wa in min ummatin la khala fiha nadhir wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum to dukkan al'ummatai mun aiki manzanni zuwa gare su amma in aika na takalifi ne ana nufin mutane fa akhadnahum bil ba'sa'i sun yi laifi sun karyata manzanninmu mun kama su bilba asa'i da wahala na halakar dukiya wadda rai da wahala na mutuwan mutane da rashin lafiya kuma ana iya ɗaukan zarra'u ya zama na dukiya ba a ya kuma na jiki ko ko zarra'u ya zama ciwo ba a ya zama yaƙi duk da ana fassarawa da haka da Allah ya tadarrauna watakila in muka zuba musu wahala ko za su ji tsoro su musulunta ko za su ji tsoro su musulunta amma mukan saukar musu da bala'i iri-iri amma duk dai sai su koma cikin kafircinsu kamar da kamar yadda muka kistanta maka yadda mutanen annabi Musa suka zamo fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummara wad dafadiya wad dama ayatin mufassalat fastaghfiru kanu qawmun mujrimin فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرؤوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون abin mamaki lokacin da muka saukar musu da bala'i din nan don su ji tsoro su tuba su musulunta amma ba su musulunta ba me zai hana laula iz ja'ahum basuna tadarru lokacin da muka aiko musu da wahala wanda za ta ladabtar da su su kankantar da kai su tuba wa Allah falaula iz ja'ahum basuna tadarru walakin qasat qulubuhum amma an riga an sa musu mummunan ciwon nan na taurarewar zuciya dukkan ciwo ba mai muni kamar taurin zuciya qasat qulubuhum zuciyoyin riga sun yi tauri kana zamanin mutan da wani mai jin yunwa ya je wani garin masu arziki duk inda ya nemi abinci sai su masa dariya duk inda ya nemi abinci sai su masa dariya su kore shi har ya mutu har ya mutu da ya mutu dama an riga an san al'adar annabawan da duk abin da Allah zai faɗa sai ya faɗa wa annabinsu ya gaya musu su a karbi amsa da mutumin ya mutu sai Allah ya gaya wa annabinsu ka gaya wa waɗannan mutanen garin nan sun yi faɗa da ni sun kashe mini bawana da yunwa sun yaƙi da ni to ni na shirya zan yaƙe su amma ina ba su zaɓi me suke so a yi suna so in yaƙe su da irin yunwar da suka yaƙe ni da ita suka kashe mini bawana ko ko suna so in kawo yaƙi jarrabe su da yaƙi ko ko suna so in kawo annoba wanda shine ƙarshen abin da ya samu mutumin nawa mutuwa a sako musu annoba mutuwa ciwo da mutuwa iri iri ka ce su zaɓa sai kenan sai aka kira miki ga dai abu wanda yake ba makawa dole sai an yi ɗayan ukun nan ko ku zaɓi yaƙi a jarrabe ku da yaƙi ko ku jarrabi ko ku zabi zazzabi da mutuwa ko ko ku za- ku zabi yunwa wanne kuka zaba amma ba makawa sai an yi ɗayan nan shikenan suka yi miti suka ce yanzu dai ai mutuwa kam ita ce abin da kowa yake jin tsoro banda wannan yaƙi kuma in ya zo zai shiga kowane gida zai shiga kowane ɗaki zai taɓa kowane mutum yaƙi ba kyau zai kai ma mutum ga wannan abin da ake jin tsoron mutuwa to amma ita yunwa za a yi mata dabara za a yi tanadin abinci to shi kenan sai suka ce kun zabi a kawo yunwa ai a kawo yunwa kaga ce to ai tanadi ai ta tanadi yunwar shekara nawa za ta yi aka faɗa mu shekarun da za ta yi ko shekara bakwai ne aka ce za a jarrabe su da yaƙi shekara bakwai da yunwa shekara bakwai ko da annoba mutuwa shekara bakwai da suka zabi wannan sai suka yi ta tara abinci suka yi ta tara abinci suka yi ta tara abinci kamun kamun shekarar farko ta yunwar ta zo suka yi ta tona ramuka suna ajiye abinci suka yi ta tona ramuka suna ajiye abinci har dusa sun ajiye komi dai to shi kenan sai yunwa ta zo yunwa ta zo shekara ɗaya ta wuce shekara ta biyu aka ce to duk wanda ba mutumin ƙasar nan ba in ya zo kar a sayar masa da abinci shekara ta uku aka ce duk wani duk wani wanda yake ba na kusa da gari ba kar a sayar masa da abinci shekara ta shikenan shekara ta shida aka ce mut sai dai mutanen fada shekara ta bakwai kuma aka yi ta kokowa ta kansa yake yi da shekara ta bakwai za a yaye kenan ƙarshen wanda ya mutu a garin sarki dukkan jama'an garin daga wanda ya mutu sai wanda ya gudu ƙarshen wanda ya mutu sarki to sai jama'an wani gari suka ji labarin ga yunwa tana kashe wasu mutane in an kai abinci wajen sayarwa za a samu kuɗi mai yawa sai suka rafto raƙuma suka kawo garin sai suka tattara duk gari ya mutu ya tafi mai rai ya gudu wanda ba da rai ya mutu ga dukiya a zube ga zinariya ga kayan alatu duk abin da ba a matsawa jini ya fito dai akwai shi amma duk abin da zaka matsa jini ya fito an cinye ko kare ne ko menene ko menene dai inda jini zai fito an cinye sai da wannan in ka matsawa abin da zai fito kamar riga kamar kuɗi duk ga su a zube da aka zo aka yi ta yawo duk gari ba kowa sai malami daga cikinsu ya shiga fada yana yawo sai ya tadda gawan sarki ya mutu sai ya tadda takarda a rubuce ya ɗauki takarda ya karanta ya ce Allahu akbar gani yau zan mutu duk dukiya a duniya ba dukiyar da ta kai abinci abinda na mallaka yanzu da wani zai bani abinci cikin hannuna sai in bashi duk abinda na mallaka gashi ban samu ba gashi zan mutu duk dukiya ba kamar abinci to sai ya mutu da malam ya ɗauki takarda ya karanta sai ya sa aljihu ya je malam mutane suka yi ta zubar da kaya suna ɗaukan zinariya suna laftawa suna ta lafta zinariya malam bai bai zubar da abincinsa ba saboda wannan takarda ta karantar da shi shikenan sai aka juya sai ya ɗauki abinci yana ƙarawa akan raƙumansa wanda ake zubarwa ɗin nan to ana komawa gida waɗannan sai guzurinsu ya ƙare sai suka ce kai da yake baka ɗauki kayan duniya ba kana ɗauke da abinci sai ka bamu abinci a ce a ni abinci na ba na bayarwa ba ne ka sayar mana ce ba na sayarwa ba ne ana tafiya ana tafiya sai yunwa ta kama abokan tafiya sosai sosai ka sayar mana ce ba na sayarwa ba ne ka ba mu kyauta ba za ka ba mu ba ka sayar mana ba za ka ce ba ɗaya ba ina ganin dukiyar ba da ina sayarwa ai da na zubar na ɗauko irin abin da ka ɗauko shi yana rike da cewa duk dukiyar duniya babu kaman abinci dinnan shi ya rike kenan sai aka an yi kusa da gari sai mutuwa ta yi kusan ta kama mutanen nan ka ce kai malam fa idan baka sayar mana da abincin ko ka ba ba za mu mutu kuma kai kai kisan kai ta ni ban yi kisan kai ba to yanzu abin da za mu yi ka ka ba mu abinci har zuwa gida duk abin da muka lafta ya zama naka ta ban yadda ba to duk da raƙuman duk sun zama naka ce ban yarda ba kai yanzu abin da za ka yi ka ba mu abinci mun je gida har mu ma mun zama bayinka ita ta yanzu ne na ji to suka iso gari yana ba su abinci yana ba su abinci har suka dawo gida da suka dawo gida duk suka tare gidansa sai ce to yanzu mu rufe asiri kowan ku ya tashi tafi gida ku bar dai dukiya nan kowa na sallame shi kun yantu to wannan abu ya karantar da ilimi mai yawa na farko dai wato mutum mawadaci ya mai da mara shi abin dariya ya mai da shi abin dariya har ya halaka yana gani to wannan babban abu ne mai muni na biyu rashin tausayin ɗan adam na uku wannan wajen malami shi kuma aiki da iliminsa domin da ya ga takardar da ya bari bai aiki da wannan ilimin ba shi ma haka da zinare zai lafta ya ɗauki hanya su mutu duk gaba ɗaya hanya kaga ya kamata mutane su wa'azantu a wa'azantu to ubangiji in ya aiko da wannan jin daɗi bayan wannan wahala in ya aiko jin daɗi to gaba ɗaya zai kama mutane kuma fa akhadna sai muka kama su bil ba'sa'i da wahalar da wahala ta jikkuna ko ta dukiya wadda ra'i da wahala ta jikkuna ko ta dukiya la'allahum yadarra'un فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وذلهم الشيطان ما كان يعمل فلما نسوا ما ذكروا به fatana alaihim abwaaba kulli shay lokacin da suka ya suka ki karban wa'azin mu suka jefar da wa'azin suka mance da ma an musu wa'azi fatana alaihim abwaaba kulli shay sai muka buɗa musu hanyar samun komai da komai istidraji kenan wato bujimin sarkin fawa komai da komai za a kawo masa yana gida komai da komai za a kawo masa yana gida har zuwa ranar jajiberi falamma nasu ma zikiru bihi fatana alaihim abwaaba kulli shay hatta idza bari ma utu sai sun yi murna da wannan jin daɗi haba ina masu cewa da wahalar da muke yin nan saboda kafircin da muka yi ne wahalar ta sami to yanzu gashi kafircin muke ga daɗi ya dawo irin na da sai sun so faɗin wannan to shikenan Allah kamu yayi kusan zuwa kenan ina masu cewa wahalar da ta sami mu nan saboda mun ki maganar malamai mun ki maganar annabi ne yasa wahalar ta sami mu to gashi ba mu yi maganar nasu ba gashi muna jin daɗi yanzu haba dama zaman duniya ne haka yake ka sha wahala ka sha daɗi falamma nasu ma zikiru bi fatana alaihim ma kulli shay hatta idza faru ma utu sai sun yi murnan alherin da Allah ya zuba musu na istidrajin nan akhadnahum baktatan sai mu yi musu fizga kamu na fuja nan da nan sai za mu mublisun nan da nan sai su zama sun ɗebe tsammanin samun jin daɗi ko samun rahama Allah ke فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين nan da nan in Allah ya yi wannan shi kenan an gama da su kenan an yanke dukkan komi nasu ba su da sauran wani abu an yanke dukkan tushensu gaba ɗaya faƙuɗe dabirul ƙaumin lazina zalamu wanda suka yi zaluncin nan ran da aka yi haka da su an yanke dukkan tushensu gaba ɗaya ke an tumɓuke su faƙuya dabir alƙawmin lalzina zalamu in an yi haka walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah wato shine abin da zai faru ranar badar kenan faƙuya dabir alƙawmin lalzina zalamu an kashe Abu Jahali da sauran manyan kafiran Makka shikenan an tumɓuke kafircin Makka kenan na'am za ka bi riga ne riga wazifa shirin jawhara faƙuya dabir alƙawmin lalzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin kamar da abin ya faru a badar kenan aka yanke tushen su gabaki ɗaya tunda an kashe an kashe abu jahari da manyan kafiran makka an kashe mutum saba'in an ɗaure mutum saba'in ƙarfi ya ƙare an karya su kenan shi ma yanzu ko
إذ أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون
الحمد لله كجا كويا مكو لازم يرزقكم جميعا ورأيتمون أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون ورأيتم يا رسول الله كتنبيه كتنبيه كافر مكة ورأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به idan Allah ya kwace idonku ɗazun nan na ce ku makafi ne amma wanda bai sani ba yana ganin idon ku kuru-kuru kamar kuna gani ɗazun nan na ce ku kurame ne amma wanda bai sani ba da yake kuna jin maganan kafirai ɗan uwanku yana ce kuna da kunne kula ra'aytum in khazallahu sam'akum wa absarakum da Allah ya kashe idon gaba ɗaya ya toshe kunnen gaba ɗaya har na dabban ma ba ku da shi wala ra'aytum in khazallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum ya kulle zuciyoyi kuma ba ku jin komai إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ina za ku samo wani Allah wanda zai mayar muku da ido ya mayar muku da kunne ya bude muku zuciya babu yanzu ma ai Allah ya kulle kenan wajanna ala qulubi akinnatan yaqu fi azanihim wa qara shi ya kulle unzur kaifa nusarrifu layati thumma hum yasdifun dubi yadda muke yin bayanin ayoyi filla filla ya rasulullahi ka dubi yadda muke mutane bayanin ayoyi filla filla amma duk da haka sai a juyar da su sai su juya su ki tafiya kan hanya daidai قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل رأيتكم يأتيكم عذاب الله بغتة أو جارة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل رأيتكم وساكي تنبيسوا يا رسول الله kace ku dinnan ku bani labarin ku bani labari mana quratakum in ataykum azabullahi baktatan idan Allah ya kawo azabarsa a cikin fuj'a baktan nau jaharatan ko ku a fili ga azaba fuj'a ko ga azaba fili kowa yana gari misalin a dauro hadiri irin na mutanen adawa kai su yi tsammanin ruwa ne amma ku azaba aka shirya yanzu za ta zo ta faɗi a kansu ko kuma abin ya zama lokaci ɗaya a ɗauka a kife kamar yadda aka yi mutanen annabi ludu kul rata kun ita kun azabu la baqtatan aw jaharatan hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun idan lokacin wannan lokaci yayi akwai wanda za a halakar a'a sai dai azzalumai masu ƙaryata annabawa lokacin da aka halakar da kafiran annabi nuhu ai an ce fa anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulk lokacin da aka harkar da kafirin annabi hudu wa an jena wallazi na ma'ahu lokacin da aka harkar da kafirin annabi lutu ma haka kowanne an ce fa an jena wallazi na ma'ahu fa an jena wallazi na ma'ahu mun tseratar da shi da shi da waɗanda suka yi imani da shi to da in halakar ta zo ma hal yuhlaku shin akwai wanda za a halakar illa alqawmuz zalimuna sai dai waɗannan azzalumai masu ƙaryata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama masu dangana masa sihiri masu dangana masa ƙarya masu dangana masa hauka masu zaluntar manzon Allah su ne wannan azabar za ta sauka a kansu ba za ta taɓi sauran sahabbai mu ba suna zaune lafiya a Madina.
Wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun.
Wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirina wa munzirin فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رسول الله من رجا من غيا مك ولقد جاءك من نبأ المرسلين labarin manzanni da yawa mun kissanta maka labari daga cikin labaransu wa ma nursilul mursalina illa mubashirin munzirin su annabawa in mun aiko su ba za mu aiko su don su zo su nuna mu'jiza su nuna wani abu a'a abinda za mu dora musu zo su su isar da aikan Allah wanda ya karba su yi masa albishir zai shiga aljanna zai zauna lafiya a duniya zai zauna lafiya a lahira wanda suka ki ba za su zauna lafiya a duniya ba za su gamu da azaba iri bilba sai wadda ra'i za mu hada su da azaba iri iri tun daga duniya a lahira kuma lahum azabun azim za mu hada su da azaba mai girma a lahira iyakan aikin annabawa kenan su zo su isar da aika su yi wa'azi su faɗi albishir ga wanda suka karba su faɗi gargadiya wanda suka ƙi ba su ne za su kawo mu'jiza ba a'a annabi ba shi zai kawo naqatu salihin ba ba shi shi zai kawo sannan annabi Musa ba ba shi zai sa kansa raya matattu ba a iyakan annabi abinda zai yi ya isar da aikan Allah wanda suka karba shikenan ai musu albishir da aljanna wanda su karba ba ai musu gargadi da wuta shehu mu yana cewa annabi in ya zo duniya in ya magana annabi sai annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam sai mutane su zama mutum iri uku a gabansa kamar mutanen da suke zuwa asibiti yace mutanen da suke zuwa asibiti mutum iri uku ne wani da ya zo an duba shi likita ya duba shi sai ya rubuta masa ka je chemist kai kaza ya rubuta masa kaza da safe kaza da rana kaza da yamma shikenan an gama kenan ya sallame shi wani kuma sai likita ya kwantar da shi ya ta huda jikinsa ya ta sa masa waɗansu abubuwa a jikinsa ya ta ciccire waɗansu abubuwa a jikinsa sai likita ya wahala shi ma ya wahala ya samu lafiya wani kuma na ƙarshe in ya zo sai an yanke ƙafa ko an yanke hannu ko an yanke wani nama daga ciki an jefar tukuna to yace wannan kamar misalin musulunta abubakar na farkon nan kamar musulunta abubakar abubakar dama abokin annabi ne tun shekara ashirin suke tare suna abokanta kamun manzanci ya zo tun annabi yana da shekara ashirin abubakar yana da shekara goma sha takwas da yace masa Allah ya aiko ni manzon Allah ce shikenan na yarda na yarda kaga ba wahala da wato da safe ka sha kaza kenan da ranar kaza ka sha kaza da yamma kaza shikenan ya kai kamsu salawati ka je kai sallah shikenan komi ka warke to wanda kuma zai kwanta ya wahala likita ya wahala shine kamar musulunci sai na Umaru an fafata da shi an sha duka an sha gwagwarmaya ya daki Abubakar sai da Abubakar ya suma mai zafi ne cikin kin musulunci ya ɗauki makami ya nemi zai kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam randa zai musuluntan ya ɗauki makami ne zan don zai je ya kashe annabi Muhammad kowa ma ya huta ya gamu da wani ce me za ka yi zan je in kashe Muhammad ce wane kai nan me Muhammadu ya maka baka gani yana bata gari ga wani ya musulunta ga wani ya shiga wani ma ita abin mamaki ga kanwar kama tana cikin su kanwata Fatima bintul Khattab eh tana cikin su ina suke suna wuri kaza ya san mijinta ya je can Allah ya sako masa musulun imani a can to kaga irin wannan shine wanda likita ya sha wuya shi ya sha wuya a yi allura a nan a soki nan a ɗaura wani gora a nan a yi kaza a yi kaza kamun a salle mutum wanda kuma an yanke sai an yanke wani wuri an zubar wani wuri amfani kamar su ikirma tan Abu Jali sai da aka kashe Abu Jali tukun ikirma ya zama sahabi dan Abu Jali sai da aka kashe Abu Jali ikirma ya zama ya zama sahabi sai da Asi dan Wa'ilu ya mutu Amr ibn al-As ya zama sahabi kaga an yanke wata gaba kenan wata gaba ta rayu to Allah yana cewa ma nursilul mursalina illa mubashirin munzirin mu manzanin da muke aikowa muna aiko su ne don su isar da aika wanda ya karba su yi masa albishir wanda ya kisi masa gargadi zai sha wahala duniya da lahira aikin annabawa kenan ba kawo mu'jiza ba fa mana mana wa aslaha iyaka in mun aiko su in sun zo sun isar da aika fa mana mana wa aslaha duk wanda ya imani da su suka nuna masa aikin da zai yi mai kyau tsakaninsa da Allah da tsakaninsa da bayin Allah in ya kyauta fala khawfun alaihim wala hum yahzanun shikenan sai ya zauna a duniya babu tsoro ba bakin ciki zai faɗi aljanna ba tsoro ba bakin ciki والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون دد أرجع أنجما مبشرين ومنذرين mubashirina fa mana mana asla fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan shine albishir din duk wanda ya imani ya kyautata aiki tsakaninsa da Allah da tsakaninsa da bayin Allah zai shiga aljanna ba tsoro ba bakin ciki wannan an masa albishir din kenan mubashirina mumunzina kuma wallazina kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka karyata ayoyin mu wallazina kazzabu ayatin yamassumul azabu su kam azaba za ta shafe su bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da suke yi na kin bin hanyar Allah to azaba za ta shafe su sun yi inzari din kenan ubashira mun zinin kenan قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون gayawa kafiran makka da dukkan mutanen duniya gaba ɗaya ya rasulullah qul la aqul lakum indi khaza'inullahi ka gaya wa duniya ka ce musu ni ɗin nan sunana Muhammadu ni bawan Allah ne manzon Allah ne ba ni ne Allah ɗin mai komi da komi ba balle duk abin da kuka nema zan kawo muku da kuke cewa laulanu ziyari ayatu min rabbi wato kulla kullakum indi khaza'inullahi ba zan ce muku ni ne Allah komi na Allah yana wuri na ba a ni ni Abdullahi ne wa rasuluhu wala a'lamul ghaib ko ban ce muku na san gaibu lokacin da za a saukar da ainihin mu'jizar zan gaya ku dakata Allah zai saukar da gaibun nan da kuke nema mu'jizar da kuke nema Allah zai zai kawo mu'jizar lokaci kaza ba balle in baku lokaci in baku date la qul lakum indi khaza'in la wala alamul ghaib rataya da waɗannan irin ayoyi a nan قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أنا أتكن سورة الأنعام ko cikin suratu ko suratu hudin ko cikin wata sura ta suratu namli duk ba za a dogara da shi a ce annabi bai san gaibu ba kar a kawo hujja da irin waɗannan a ce annabi bai san gaibu ba gaibu hawa biyar ne hawa biyar ne akwai gaibun da Allah shi kadai ya san shi bai sanar da kowa ba ko annabi Muhammad bai sanar da shi ba to wannan shine gaibun da in yazo a cikin Qur'ani قل لا أقول لكم إني خزائن ولا أعلم الغيب to wannan gaibun annabi Muhammad yake nufi gaibun da ba a sanar da shi kowa ba ko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin an ce annabi Muhammad duk abin da Allah ya sani annabi Muhammad ya sani to ya zama Allah kenan akwai wani Allah babu Allah ya ce Allah saboda haka dole ne shi annabi Muhammad shi ma sai abin da aka sanar da shi amma dukkan halittan Allah da annabawa da mala'iku duk annabi ya fi su a wurin Allah ya fi su sanin komai a wurin Allah domin shi ke da shi ke da li waqtun ma Allah la yasi'uni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah komi isan mala'ika don kusaci komi isan manzo don manzanci ina wajen Allah bai san abin da muke ciki ba to wannan dama ta ba shi sanin waɗansu abubuwa da dukkan halitta ba ta sani ba to wannan gaibu wanda Allah ya ce ya faɗa bai san shi ba to gaibun da yake banci Allah amma sauran gaibu guda hudu duk ya san su in muna da lokaci mu faɗe su in lokacin ku ya ƙare sai ku bi mu bashi to bismillah kamar tambayar zuwa gare ka mace ce take biyan azumi na kafara to a tuna mini in biya wannan bashin na gaibu guda biyar yayin kiwa kan makallan mace ce take biyan azumi na kafara ta kusan gamawa sai jini ya zo mata to shin in ta ƙara hailan za ta koma ne da ɗauko shi a farko ko kuwa za ta ci gaba ne domin ta ji an ce wai in ana biyan kafara ba a so a yi shi a yanke sai ta ɗora ai ba ita ta ai ba ita ta kawo jini ba sai ta ɗora akan abin da ta samu
ya ka shi da ita sha da gangan ne to za ta koma ya zube amma tun da jini aka kawo ba daga wajen ta yazo ba daga Allah yazo zuwa da mai girma shek bayan gaisuwa tare da fatan alheri ina tambayoyi kamar haka wai mace za ta iya shan magani don ta tsaye da haila saboda kwaɗayin samun alfa ko umra ko kwanaki goma na cikin watan ramadan eh idan idan mace tana wurin haji jini ya zo mata mutanenta za su tafi to in ta samu wani maganin da za ta sha jini ya tsaya don ta samu yin taraful ifada za ta iya yi a irin wannan inda saboda ta samu tafiya da abokan tafiyan ta iya shan magani don jini ya dauke ta samu ta yi taraful ifada
sai tambayar ka ta biyu ina son shirin min bayani akan sallar tahajjud na gani ai a wanda na gani ana yi a television bayan sallar tarawih ya yake ne a ana so a yi ana so a yi da gaske da gaske domin a cikin waɗannan darare wanda muka shigo wannan kwana goma nan na ƙarshe akwai wani daren da ya fi shekara tamanin wato lailatul qadri khairun min alfi shahari ya fi wata dubu saboda haka ake so a samu dacewa da wannan dare in aka bauta wa Allah cikin wannan dare aka dace da shi daren yana ɓoye ne ba a san wani dare ne ba daga nan har zuwa idi to in aka dace da wannan dira cikin ibada za a rubuta mutum yayi ibadan shekara tamanin da uku da wata shida wato khairun min alfi shahri kenan shekara tamanin din da yan kai duk baka taba sabon Allah cikin su ba amma shekarun ka komai kankanta su dai akwai sabon Allah cikin ibadarka kama wa'annan shekarun za a rubuta maka su babu sabon Allah ciki ibada ne zalla sai tambaya ta uku ina cewa don Allah ina son tsarin bayani na sama ta bakwai da ƙasa ta bakwai don alƙur'ani kullum yakan ce wasamawati wal ardi kamar ya ce bakwai daya kamar ya ce ba bakwai ba daya ce ba bakwai ba ai samawati jam'i ne a gaya mata samawati jam'i ne sama'a ne guda daya ina ce wasu sama'i to daya kenan amma samawati sammai kenan sab'a samawatin ake cewa Allah mana gafara Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu Allah ji iyayen iyayen mu malamu da malamu Allah ta haka wasu muna alheri Allah ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah biya bukatun mu da bukatun wanda muke musu addu'a a jama'a ka mu kara addu'a na'am akwai sauran minti biyar kan lawo to wani abin da ke saka to a ABG ya koyi mana da sadakan zakka naira dubu goma sha uku Allah saka masa alheri
Allah ji kanmu Allah ji kiyaye mu da kiyaye mu da malamu da wannan Allah ta kawo mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu imanin mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحكم الحكيم والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين